kamar ce ta ƙara take yi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا عشرين تقص أكنكو ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da a nawa ne ga watan talatin da ɗaya ne ko? talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu karatunmu na nawa kenan karatunmu na shida a cikin littafin jala'ul afham bi fadli salati wa salami ala muhammadin khairil anam sallallahu alaihi wa sallam ta yi daidai take ba wani abu ha wajen
a to sab ya kasa da ita kawai kawai ta yi ina da za mu tashi walau illatun ukra ne za mu tashi ko ko nan kasa kadan walahu illatun kasan qultu kasan wani kasan ka walahu illatun ukra ina da shine zamu ko na ni ban ga wurin ba Ah. to bari mu kara koma walahu illatun ukhra yana da wata illa kuma wani anna amr ibn asim amr dan asim kala yace akhbarana habban ibn yasar ana abdurrahman ibn talha al-khuzai wannan da mun yi shi wa kala musa ibn isma'il ubaydullah ibn talha ibn ubaydullah ibn zakawan wa hakaza huwa fi tarikh al-bukhari da mun yi wannan ko وكتاب ابن أبي حاتم والثقات لابن حبان وتهذيب الكمال لشيخنا أبي الحجاج المزي لأن من لم فإما أن يكون عمرو بن عاصم كودي عمرو بن عاصم يزمنت وهم ياي شك في في اسمه أتكين سونيش وإما أن يكون المتن ko wa in ma ya kuna finani ko kuma ne su zamanto mutane ne guda biyu masu suna iri daya amr bin asim amr bin asim amr dan asim amr dan asim ko dai marwaci ya yi tunani a wurin sunan shi ba daidai ba ko kuma mutum biyu ne masu suna iri daya kawai ana samu wannan ma wata illa ce wanda koye ya ce kaga ba kowa ke gane ta ba sai ya yi babban malam walakin malam yace sai dai abdurrahmani abdurrahmani hada din nan majhulun ba san shi ba la yu'raf majhuli ne wanda ba sani ba fi ghairi hada alhadith ba ma cikin wannan hadisin ba kadai wurare da yawa ma ولم يذكره أحد من المتقدمين kuma ɗaya daga cikin malamai magabata bai gai sunan shi ba وعمر بن عاصم كما عمر بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري ومسلم كودك إمام البخاري ومسلم سرويت حديث نغريشي واحتج به كما سنكف حجة دشي وموسى بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل أحفظ منه يا في شهر ده muna ganewa ko walahu wal hadithu lahu asl kuma hadisi yana da asli min riwayat abi huraira daga hadisi abi huraira bi ghairi hadha sanad wal matni ba da irin wannan sanadin ba ma'ana ba da irin waɗannan mutanen da suka rawaito ba wal matni kuma ba da irin wannan matanin ba ba da irin wannan magana ta manzon Allah ba matni shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama والمتن من انتهى إليه سند من الكلام شاكي تسمى من متن الحديث ده شين متن to sigan hadisin ba irin wannan da muka karanta ba wa nanu nadkuruhu malam yace kuma mu za mu faɗe shi ga yanan hadisi na sha ɗaya malam yace qala muhammad bin ishaq as-sarraj muhammad bin ishaq as-sarraj yace akhbarani abu yahya baban yaya ya bani labari وأحمد بن محمد المزني لكما أحمد بن محمد أكنه قال سكتي أنبانا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم يبا ملاباري ابن قعنب بن قعنب أنبانا داود بن قيس داود بن قيس يبا ملاباري حديثا عن نعيم بن عبد الله لقى نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة لجا أبي هريرة رضي الله عنه أنهم للسوا صحابي سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتم بي من الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا يا ذامي صلاتي أغريك قال سي من الله صلى الله عليه وسلم يتي قولوا كسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد طيب Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin wala ali muhammadin duk sai da aka yi salatin da albarkar gaba ɗaya sannan aka kawo gidan annabi ibrahim kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wassalamu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma sallama kama kad araftum kamar yadda kuka riga kuka sani ne wa'azal isnadu ma da yace wannan isnadin wannan sarkai wana mutanen da ke cikin wannan sahihan riwayan hadisin sahihun isnadi ne ingantacce ala sharti shaykhain abu sa sharadin bukhari da muslim rawahu abdul wahhab ibn manda abdul wahhab dan manda ya rawaito shi anil khaffaf daga khaffaf anhu daga gare shi وقال الشافعي امام الشافعي يتي انبانا ابراهيم بن محمد ابراهيم بن محمد شي يا غيا ماما حديثي اخبرنا صفوان بن سليمان شي كما يتي صفوان بن سليمان يا كرنتا ماما حديثي عن ابي سلمة دغ ابي سلمة عن ابي هريره دغ ابو هريره رضي الله عنه انه قال lalle shi ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alaika yaya ne za mu yin salati gare ka ya ni fi sala yana nihin a cikin sallah in muka zo yin salati yaya za mu yin shi ga salati gare ka ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta ƙununa cewa za ku yi Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم هذا يتبع أنه سيبع سيدة بقى بايل من تتبات بينه wannan Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala Ibrahima ba kawo ali ibrahim ba ko wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala ibrahim kawai kadai kama barakta ala ibrahim ya isa kawai babu innaka hamidun majid kawai haka shike thumma tusallimuna alayya sa'annan ku yi mani sallama kaga wannan siga ta saba ma wacce wadda ta gabata haka ne ko wannan siga malam yace da'if rawahu shafi'i fi musnadihi wa fi ibrahim bin ya'ya al-aslabi unzur kalam al-mu'allif fihi ibrahim hada ibrahim dinnan wanda ke cikin isnadin wannan hadisi da muka karanta anda imamu shafi yace ambana ibrahim bin muhammad shi wannan ibrahim huwa ibnu abi yahya al-aslami shine dan abi yahya al-aslami dan kabilan aslam ne kana shafi'i imamu shafi'i ya kasance yaran ihtijaja bihi yana ganin kafa hujja da shi ma'ana yana ganin ana iya karɓar hadisin shi ala ujarihi a bisa alherin shi wa bujarihi da kuma sharrin shi ma'ana duk da yana da kirki duk da baya da kirki ma'ana ya haɗa abubuwa guda biyu ya haɗa kirki kuma ya haɗa rashin kirki shi ake ce shi laraba ke ce ma'ana bujarihi wa bujarihi wane duk da yake dai ga nan ga yadda ya zamanto kamar yadda bahaushe ke cewa duk da yadda yake ga nan da yadda amma dai ba da yana yi abin nan gane shi da da babu shi bahaushe ya ce da babu gara ba daɗi ko ba gaba to ala ujarihi wa bujarihi duk da ake ga nan dai imamu shafi ya ce ana iya kafa hujja da shi wa kana ya kulu ya kasance yana cewa li'an ya firra ibrahimu minas sama'i ibrahim ya faɗo daga saba sama wannan wanda muke gani aza mutum can can samaniya sama ta farko a tullo mutum ya faɗo daga sama a habbo ilai ya fi soyuwa zuwa gare shi min an ya ba da ya yi mu manzan Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallama wa qad tukallima fihi ko takallama fihi malik wan nas kuma lalle imam malik yayi magana a cikin shi da sauran mutane ma'ana sauran malamai ma duk sun yi magana a cikin wannan ibrahim din sun gayyara abinda suka sani tunda an ce akwai alheri cikin shi akwai kuma akwai sharri a cikin shi ko da saraka wasu sun bada alherin shi waɗansu kuma sun bada sharrin shi to amma da shi imamu shafi'i ya ce yadda yake ganin ibrahim ɗin na ɗan muhammad ibn abi yahya yadda ya san shi da ya yi ma manzo Allah ƙarya gare ya faɗo daga sama muna ganewa ko ya ce amma duk da haka nan malamai sun yi magana a cikin shi kamar imamu malik ya yi magana a cikin shi magana a cikin marwaita gulma ce wadda ta halitta gulma ce amma halittacciya kun san gulma kala biyu ce yawwa akwai gulma halittacciya akwai haramtacciya gulman malaman hadisi suna yin tare saboda nasiha ga addini in za ka yi gulma saboda nasiha ga addinin musulunci to kayan halaliyan abu in kuma za ka yi gulma ba tare da wata bukata ba to kayan haramu kawai ka zanna kai ta cin naman mutum ba wani dalili wannan sai ka samu laifi wurin Allah subhanahu wataala amma in nasiha ce kake yi wani sharri zai faru in baka yi magana ba in baka faɗi abin da ka sani game da wannan mutumin ba to sharri zai iya faruwa to sai ka faɗi kaga sharrin sai ya tsaya to haka za ka ganin malamai malaman hadisi kai sun cewa ne ba'ifi ne ba gulma bace wane katon makaryaci ne wane mashiririci ne wane sakarai ne wane mutumin banza ne ai kaga duk gulmaci amma suna yi saboda mi yawa saboda nasiha saboda tsoron rishin kirkin shi je ya ruwaito abin da ba gaskiya ba ne kuma a yi aiki da shi a dangana ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗa ba ko shi yasa suke yin wannan nasiha wa ramahu bi dhafi kuma malamai sun jefe shi da rauni cewa yana da rauni wannan bangaren me kenan bangaren harda kenan wa tark sa'annan ko malamai sun jefe shi da cewa ana barin hadisin shi ma'ana hadisin shi matruk ne ba ba a karɓar shi wa sarra bi takdhibi ko wa sarra bi takdhibihi malik imam malik ya hito karar da da ƙaryata shi cewa makaryaci ne imam malik ya ce makaryaci ne muna ganewa ko wa ahmad da imam ahmad shi ma ya ce makaryaci ne wa yahya ibn sa'id al-qattan da kuma yahya dan sa'id al-qattan duk sun bi dokar sun ce wannan sun bayyana cewa makaryaci ne wa yahya ibn ma'in da kuma yahya dan ma'in wan nasa'i da imamun nasa'i duk waɗannan malaman sun bayyana karara sun bi dohiri sun ce wannan ibrahim da ke cikin wannan isnadin makaryaci ne wa qala ibn uqda al-hafiz babban malami ibn uqda shi kuma cewa yi nazartu fi hadithi ibrahim bin abi yahya na yi nazari na yi duba na yi bincike a cikin hadisin ibrahim ɗan abi yahya kasiran so da yawa walaysa bi munkari hadis yace gaskiya daidai iyakan bincike na da dai gaskiya ba hadisin shi ba munkar bane to haka wa ilimin hadisi yake wani ya bata wani ya gyara kowa yana ganin abin da ya bayyana gare shi wa qala abu ahmad ibnu adiyin abu ahmad dan adiyu shi kuma cewa yi uwa kama kalibin ukuda ya ce shi maganan kamar yadda ibn ukuda ya faɗa ne wa qad nazartu ana shi ma ibn adi ya ce ni ma da kaina na diba na gani fi hadisi kafir a cikin hadisin shi da yawa walam ajid fihi munkaran ban samu munkaran hadisi ba a ciki hadisi munkar shine hadisin da wato mutane guda biyu suka rawaito sai aka samu bambanci guda biyu guda nagartacce ne ba magana cikin shi guda kuma bai kai shi ba kuma sai aka samu bambanci wurin riwayan hadisi wannan ya ce ana yi shi wanda yake gangariya ya ce ana yi riwayar da ya rawaito daga manzala an ce abin ana yi shi kuma wannan da bai kai gangare shi ba sai ya ruwaito ya ce ba a yi kaga yan samu sabani to ana diba ga cikin su waye kwari waye nagarta wanda ya nagarta shi za a daukan magana shi ko to wanda ba doki magana tashi ba saboda ta saba ma wancan managarcin magana sai a ce mata munkar abin kyama din ka yanci hadisi munkar to haka yake illa an shiyuki ne jahaluna sai dai daga waɗansu malamai waɗanda yi jahaluna ana jahilta su ba san su ba yani an ya kuna babu minhu sai dai rauni ya kasance daga gare su ne malaman da yake riwaya ba dan shi ba in je ibn adi kuna ganewa ko wa min jihatihim sai kuma ya kasance daga bangaren su ne amma dai ba daga bangaren shi ba shi da wannan ibrahim din da yake magana yace gaskiya ba dai daga wajen shi ba ثم قال ابن عدي سأل ابن عدي يتي وقد نظرت في أحاديثه yace hakika na yi duba a cikin hadisai shi wata ba hartuha kuma na yi nutso a cikin irin yadda mutum yake nutso a cikin teku wa fattashtul kulla kuma na bincika dukkan hadisan da ya rawaito falaisa fiya hadithun munkar ya ce cikinsu babu ko hadisi ɗaya munkari kuma ibn adi din da mai magana yana da littafin da mun faɗi sunan sharar nan abdu'afa al-abdu'afa wal matrukun ko abin nan al-abdu'afa wal matrukin sunan littafin shi kai duk wani mai rauni duk wani marwaci mai rauni da duk wani wanda aka bari ba a karba hadisin shi da yawa ɗinsu cikin littafin shi yana da wannan littafin yace wa qad wasaqahu Muhammad ibn Sa'id al-Asbahani kuma hakika Muhammad dan Sa'id al-Asbahani ya ingantar da shi ya amintar da shi ma Shafi'i tare da Imam Shafi'i saboda ka shi ibn Adi yace gaskiya dai shi da sa wannan malami to mutumin kirki ne ba wani abun batawa a cikin shi kamar yadda sauran malamai suka faɗa wani abi hurairah ta aiban kuma hadis abu hurairah yana da wani ahadith yana da wasu hadisai fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama mina daga cikin ma rawahu al-ashari abin da al-ashari ya rawaito min hadisi muhammad bin musa daga hadisin muhammad bin musa عن الأصمعي دقى الأصمعي الدبني محمد بن مروان السندي أكنكو؟
نعم
يوا محمد بن مروان السندي نكو السندي أكنن نكو؟ أنا لا مش دقى مش أنا أبي صالح دقى أبي صالح أنا أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya inda qabri duk wanda yayi mani salati a wurin kabari na wakala Allah wakala Allah bihi malakar Allah zai hada shi da mala'ika yuballighuni ya isar mani da salatin da ya mani wa kafa ko kufiya amru dunyahu wa akhirati kuma za a biya mashi bukatun duniyar shi da lahirar shi wa kuntu lahu yawmal qiyamati kuma zan kasancewa a gare shi ranar alkiyama shahidan ina mai shaida gare shi cewa yayi mani salati au shafi'an ko kuma cewa zan kasance mai yin ceto a gare shi ranar alkiyama wannan wata riwaya ce daga cikin riwayoyin abu hurairah na hadisi wanda suke nuna falalar yin salati ga annabi yanzu na ruwan ka gaya maka to malam ya ce lakin na muhammad na musa sai dai muhammad dan musa da yake cikin riwayar hadisin na farko wanda alashari ya ce min hadisi muhammad bin musa ko azadin nan huwa muhammad bin yunus ibn musa al-qudami shi ake ce ma Muhammad dan Musa al-Kudabi matrukul hadis sai dai shi hadisin shi ba a karɓar ya barin shaki kine nan malai ya lamba ya ce mawdu wannan hadisi hadisi ne na ƙarya a wurin malaman hadisi hukuncin shi hadisin ƙarya ne a tsarin ilimin hadisi ba rawar bayati bi shabil iman imam al-bayati ya rawaito shi a cikin littafin shabul iman وقال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع بهذا التمام حديث موضوع ne da hazuwa ƙarshen shi da wannan ƙarin da aka yi ya ƙari muna ganewa ko? amma da wannan hadisi ya zama mago'i kuma ba ana kuwa ingantattu ko? yawwa ga abin da aka faɗi din nan cikin wannan hadisin ko da bai inganta ba in kai za ka same su in kai wa manzo Allah salati za ka samu hadisi ya inganta manzo Allah ya ce duk wanda ya mana salati sai Allah ya gaya mishi da shi kenan ba sana ka da an ce hadisi wannan to ayo akwai hadisai kuma da dama waɗanda su kuma ingantattu ne sun tabbatar da irin balala da lada da za ka samu da ɗaukakar da za ka samu in ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mina daga cikin hadithu salih akwai hadithin salih maulat tau'ama wanda ake ce ma maulat tau'ama me ma'anar tau'ama tabaici da larabci shine tau'ama tabaici me tabaici a tabaici tagwaici daban tagwaye daban tagwaici shine su ɗin sunayen nasu sunayen na kasancewa su tagwaye ne ko shine tawama tagwai akwai tagwaici akwai tagwaye ai ko yawwa to shine tawama ɗaya sai a ce mai tau'amu ba ta gwaici ma'ana ɗan biyu ɗayan hassan ko hussein sai a ce mai sai a ce mai tau'amu wasu kuma larabawa suna cewa a tom tom to da larabci kenan ana bi hurairah ta radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara mashi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma jalasa qaumun majlisan mutane ba za su zanna wani majalisi ba wurin zama ba walam yadkurullaha ba su ambaci Allah wurin zaman su ba walam yusallu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su yi salati ga annabin shi ba sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum alaihi tiratan sai wannan wurin zaman nasu ya kasance bakin ciki a kansu mana yawmal qiyamati rana alqiyama sai an gwada musu shi duk wani wuri da ka zanna baka yi baka yi zikirin Allah ba baka yi salatar annabi ba ranar alqiyama sai an gwada maka wannan wurin ya gwada ma ga shi nan minti ka za ka yi wurin awa ka za ka yi wurin amma baka ambaci Allah ba sai zage-zage sai ba sai imumman banza ka yi tai ka bata lokacin ka ga banza baka ambaci Allah ba baka yi salati ga ma'aiki ba to kaga aka gwada ma kuma sai a gwada ma majalisun wani shi da ya ambaci Allah yi zikirin ga ladar da ya samu kai kuma ga bata lokacin da kai baka samu komai dole ka yi asara dole ka ci yatsa ka yi nadama ka ji haushi sai yana ka sani kai ma da haka ka yi in sha'a in Allah ya ga dama a fa'alu sai Allah ya yi musu wa in sha'a in Allah ya ga dama kuma a kadahum ma'ana dai suna karkashin mashi'a ta Allah kuma aikin da suka yi ba daidai bane tun da haka kawo Allah ya ga dama ya yafe Allah ya ga dama ya kama su da azaba wani hadisi ne ingantacce wa rawahu tirmidhi imam tirmidhi ma ya rawaito shi bin hadisi Abdurrahman bin Ali daga hadisi Abdurrahman dan Ali an Sufyan ath-Thawri daga Sufyan ath-Thawri an Salih ibn Abi Salih daga Salih da Abi Salih wa qala fihi imam tirmidhi ya fada a cikin shi yace hadithun hasan yace hadisi ne mai kyau wa rawahu kuma ya ƙara rawaito shi da hayyau an yusuf ibn yaqub daga yusuf dan yaqub yace haddathana hafs ibn umar hafs dan umar ya ba mu labari haddathana shuba shuba ya ba mu labari an abi ishaqa daga abu ishaqa kala yace سمعت الأغرة أبا مسلم ناجي wanda yake cewa lagarra aba muslimin kala ya ce ashadu ala abi sa'idin ina yin shaida akan abi sa'id wa abi huraira kuma ina yin shaida akan abu huraira radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda annahuma shahida ala rasulillahi lalle su sun yi shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan فذكر مثله شيء ما سيفعل irin wancan hadisin na magana gurin zama ba ambatan Allah ba zikirin Allah ba salati wa rawahu Isma'il bin Ishaq kuma Isma'il dan Ishaq ya rawaito shi fi kitabi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin da ya rubuta a cikin bayanin falalan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi Muhammad ibn Kathir daga hadisin Muhammad dan Kathir an Sufyana daga Sufyan an Salih daga Salih maulan Tawama wa rawahu Abu Dawud Abu Dawud ma ya rawaito shi wan Nasa'i Nasa'i ma ya rawaito shi wa Ibn Hibban Ibn Hibban ma ya rawaito shi fi sahihi min riwayati Suhail daga riwayar Suhail an abihi daga baban shi an Abi Huraira daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda wa huwa ala sharti muslim kuma shi yana kan sharadin imamu muslim wa rawahu ibn hibban aidan ibn hibban ma ya rawaito hadisi min hadisi shu'ba daga hadisin shu'ba عن الأعمش دقى أعمش أنا أبي صالح دقى أبي صالح أنا أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه الله قال مشهدا ولفظه لفظ شتشواي من قال لا ياتي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا mutane ba su taɓa zaunawa wani wurin zama ba la yadkuruna Allah fi ba su ambatan Allah a cikin wannan wurin zaman wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yawmal qiyama sai wannan wurin zaman ya kasance asara ce gare su ranar kiyama wa in dakhalu aljannata li thawab ko da sun shiga aljanna da lada sai sun yi nadama ko sun shiga aljanna kana ne sai mutum ya ji haushin yadda ya bata ma kanshi lokaci in sun shiga wagaci na kaga ana so da wurin zaman musulmi ko ina ne bakin shagon ka ne ma'aikatar ka ce wurin aikin ka ne aikin hannu kake yi majalisa ce kake zanna ka yi hira to ka yawaita ambatan Allah ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ana son ka raya wurin zaman ka da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mutum zai barin ciki ranar alkiyama in Allah ya gwada mai irin abin da ya samu sakamakon yin salati ga manzon Allah ka ambaci Allah ka ce la ilaha illallah din karanta ga wuri ko so goma ka karanta ta ko la haula wala quwwata illa billah ka karanta ta ko da so goma ko subhanallahi ka karanta ko so 100 kai wannan ko wani zikiri ko karatun alkur'ani mai girma sannan kuma ka biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama min da kala na ka zaman to mai yawan ambatan Allah duniyar nan mai karewa ce dan da nan za ta karewa shikenan kuma da ta kare maka fa shikenan ba ta abin da Allah ya kuma dada to gara kai kokari kai makanka tanadi kai makanka abin da zai amfane ka wannan rana ta kiyama واخرجه الحاكم امام الحاكم ما يفتد ده شي في صحيح يتكن صحيح شي من رواية ابن أبي ذئب دقى رواية عن أبي ذئب عن سعيد المقبري دقى سعيد المقبري عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث دقى إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله تعالى مصير دا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hakim imam al-hakim yace sahihun ala shart al-bukhari hadisin sahih ne akan sharadin imam al-bukhari wa bima qalahu nazar to amma mai littafi yace cikin abinda imam al-hakim ya faɗa akwai abin dubawa akwai nazari ko gyara da yace akan sharadin bukhari ne ko ya ce to akwai yara me yasa fa inna ibrahim ibn al-hasan ibn al-hasan lalle ibrahim dan hasan ibn yazid dan yazid rawihi marwayacin shi an adam ibn abi iyas daga adam dan abi iyas adam dan abi iyas wani babban malami ne da aka yi nan da shekara 1200 da wani abu da suka wuce yana da tafsiri tafsirin shi yana daga cikin tafsirin farko da aka fara rubutawa a duniya tafsiri ke gare babba shi ne adam da abin iyas to shi adam din nan baif mai rauni ne kuma mutakallamun fi an yi magana a cikin shi wa illatuhu illa shi anna ba ishaq al-fazari lalle abu isaq al-fazari rawahu an al-amash ya rawaito shi daga amash an abi salih ta san mutum yana ya zamantowa bijimin malami amma ko bangaren hadisi sai rauni kana ya zama mutumin kirki mai tsoron Allah amma wani riwaya baka na karfi muna ganewa in ce maka mai rauni ba ana ne lalatacce bane kai kana da rauni ne bangaren ne yawa in aka tashi bata ka in bangaren sabon Allah ne to za a ce ma kazzab makareci da an ce ma kaza da kaga shi ke ko yawa makareci kenan ƙarya saba Allah ce amma rauni saba Allah ne rauni ba saba Allah ba ne da aka yi wani wuri aka taba gyara a gyara abin ne ya bar moci muna ganewa ko sau da aka shi rauni halitta ce ta Allah Allah ke mutum mai raunin jiki mai karfin jiki mai karfin kwakwalwa ko ko mai raunin ta duka halitta ce ta Allah nan ba a aibanta ka da wannan yawa sai dai kawai tun da baka da kwarin har da din kaga sai a aje maganar ka amma mutumin kirki ne kai mai tsoron Allah ba wa Allah na kwarai sai dai tun da baka yi rike magana kaga sai a aje ka ko yawa rawahu anil amash shi abu isaac al-fazari ya rawaito shi daga al-amash an abi salih daga abi salih al'amash shine suleiman ibn mahran al'amash lakabi ne nashi ba sunan ya bane sunan na kwarai suleiman ibn mahran makahu ne abinda ake cewa al'amash da larabci makahu suna ne daga cikin sunan makanta akwai al'ama akwai al'amash akwai al'asha duka sunayen menene ne duk sunayen makanta ne to shi ake ci malamash yana da mutum ne mai malami ne sosai amma yana da yana da tsanani wani mu'amala da mutane ɗan mutane ne masu wayan lamari ga ilimi Allah ya bashi shi kuma inda Allah ya jarrabe shi mutum ne mai wayan lamari an ce ba ya karatu dole sai waje mai mutum kusa da shi zan gefa kushe da karo in an ɗin shi ba haka kuma yana bugun mutum ba ya karatu bai jin daɗi saboda haka sai aje kai zaki yana bugun ka haka tara haka in bai ji mutum kusan shi ba sai shiru shi ma ba ya gani da kai yake karatu saboda haka dole ku ɗalibai ku tsara kanku yau in wannan ya zanna aka baya kashi gobe ya ka tsarin shi a almajiran sun gaji sun gaji da ana bugun su yana ka kullum haka zanna sai an yi muhawara kayan a zauna sai yi muhawara wata rana an zanna ba wanda ya zanna kawai wani yana gani bako ne sai maza ya zanna wurin da ya kusan malam yana ta jin daɗi ya kusan malam za ya zanna ko da aka wala aka wala tabkashi tabkashi ake yi ya ce ya je za ya gusawa sai malamin ya rike shi da ya ji moce shi sai ya rike shi ya ce ina za ka da baka san ba ma wannan wurin dole ne zanna shi sai ya sha kashi to haka yake shi tsanani ke gare shi ko hadisi ko tambayar shi za kai sai ce sai ka je ka mai wani abu in za ka samu amsa sai ce to yawwa dama gidana ba ruwa je ka ɗauko ruwa sai ka cika a randunan gidana ya taba wani haka nan ya ce to a kawo ake je ka yi aiki sai dai kara aiki mai zai rubuta mashi yana rubutawa yana gaya mai yana rubutawa sai da ya kare sai da ya kare sai ce na takarda take sai ce a ba ta na ya tala na ban mutum so ya samu takarda kike ce ta kuma shi tsanani ke gare shi Oje ya hawa mashi labarin shi yawa ke gare shi عن ابي صالح عن ابي هريره موقوفا وصالح مولى التوأمة صالح مولى التوأمة كان شوبة شوبة يا كسنشي لا يروي عنه باير رواية دقريشي وينهى عنه كما ينهى ينهاني دقريشي وقال مالك إمام مالك يتي ليس بثقة ما أمنتتش بني فلا يأخذن منه شاءكم yawwa kada a ɗauki komi gare shi saboda ba amintacce ba ne ko ma ne game da hadisi da kanka karɓa gare shi kawai wa qala yahya shi kuma yaya ya ce laysa bil qawiyyi fil hadithi ba mutum ne mai karfi a cikin hadisi ba wa kana marratan wani lokaci kuma yace lam yakun thiqa yace ba amintacce bane wa kana marratan wani lokaci kuma yace thiqatun amintacce ne wa qala as-sa'di imam as-sa'di yace ba sa'di mai tafsiri ba sanan sa'di ne tsoho can ya fi shekara dubu da wucewa shi kuma wannan mai tafsirin da muke karanta dan kwanan nan ne lokaci shekara saba'in da rasuwa shi kuma wancan ya ba dubu kaga ai sai a ce mu wannan dan kwanan nan ko duk da yake ba mu nan ya rasu amma dai sai mu ce mai dan kwanan nan in mun hada da mai shekara dubu da mai shekara saba'in yawwa ya ce taghayyara ya samu canjin kwakwalwa وقال النسائي ضعيف shi kuma imam an-nasa'i yace da'ifi ne to haka fa haka zaka tattara maganganun malamai in kana so kai hukunci akan hadisi irin waɗannan dumuman sai ka jere su ka ga wani yayi yawa kuma cikin su su wane ne wanda ba su da saku-saku suna da tsanani waɗanda suka yi tsanani sai ka ce to maganar su ta yi rinjaye in sun yi yabo to kaga hadisi yayi ne yawwa in kuma duk sun bata hadisi kuma shi ma ya zama tuba a karɓar shi kenan. Ƙultu, mai littafi ya ce, Lilhuffazi, mahardata manyan malamai, fi salihin hada a cikin wannan salihin ɗin maulattawa maɗin da ake magana, talatatu a suna da maganganu guda uku a cikin shi. ثالثها أحسنها تأكل إذا تما في كاو تكما غنغنن غدا أكو وأن malamai suka yi game da shi wa huwa annahu thiqatun fi nafsihi cewa shi da kanshi amintacce ne walakin sai dai taghayyara bi akhiratihi ya canza a ƙarshen rayuwar shi ya samu canjin kwakwalwa ma'ana tsura ya kama shi ya samu rikici muna gane ba ko faman sami aminu wani akwai kristola rubutu ko faman ne na sai safan kawai ko da wato faman ne faman sami aminu kadiman wanda ya taba jin hadisi daga gare shi ya zama almajirin shi tun da dadewa ya saurara hadisi gare shi fa sama'uhu sahihun to abin da ka saurara gare shi ingantacce ne mana da abin da ya koya ma da dadewa tun misali shekara 15 ko 20 da ta wuce to karɓaɓɓe ne wa man sami'a minhu akhiran wanda kuma a ƙarshe zo ya tarda shi fa fi sama'ihi shay'un to cikin sauraren da ya na hadisi a wurin wannan malamin akwai wani abu ba na dai bai kai wancan ba wa man sami'a minhu qadiman duk wanda ya ji tsohon abu da gare shi ibnu abi wa man sami'a minhu shay'an daga cikin wanda ya ji wani abu da gare shi ibnu abi zai akwai ibnu abi zai tun da dadewa shi riwaya su tashi tun kafin ya canza ne wa ibn jurayj da kuma ibn jurayj wa ziyad bin sa'ad da kuma ziyad dan sa'ad wa adrakahu malik imamu malik ma ya iske rayuwar shi wa thauri da imamu thauri ba da ikhtilatihi su sun same shi bayan ya rikici shi suka ce mai ba a karban hadisin shi domin ya karanta ba hadisi yau goban ka zo irin shi kuma sai ce ma bai karanta ba ko kuma sai ya baka sabanin shi aga an samu rikici ya ko shi kuma malama hadisi so ake in ya karanta ma hadisi yau ko bayan shekara yana nan sana da kai kuma ya san da hadisan da ya gaya maka ko bayan shekara ka dawo in ka karanta mai hadisin da zai ce a ni cikin hadisan da na koya ma babu wannan kanshi yana sha daidai yake to da ya samu tangarda ko saboda tsowa ko wata rashin lafiya Allah ya jarrabe shi da samun tabuwa cikin kwalwar shi shikenan sai ta baka abin ba daidai ba da sa yana iya baka da bari sai canza maka shi shi dai hadisin ne kuma gobe kuma ya ƙara wani wani canjin daban wanda kan ya kasance ba ya rikewa to su sai imam malik sun same shi cikin irin wannan yanayin bayan ya riga ya cakuɗe وهذا منصوص الإمام أحمد wannan shine nassin da aka dauko daga Imam Ahmad rahimahullah fa innahu qala domin shi Imam Ahmad cewa yayi ma alamu ba'san ban san wani laifi ba biman sami'a minhu qadiman game da wanda ya ji hadisi a wurin wannan malamin tun da dadewa to waɗanda suka saurare shi gaba ya rikice ya ce to babu laifi cikin abin da suka rawaito gare shi sun ma yana hadal hadita sa'annan wannan hadisin dai har yau qad rawahu sulaiman bin bilal sulaiman dan bilal ne ya rawaito shi an suhailin daga suhail an abihi daga baban shi an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu walakin sai dai lam yadhkur fihi salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi yin salati ga annabi ba wata ba'ahu ibn abi iyas dan abi iyas kuma yayi mashi mutaba amana ya rawaito irin hadisin shi ana abdulaziz bin abi hazim daga abdulaziz dan abu hazim an suhailin daga suhail wa qala isma'ilu isma'il ya faɗa bi kitabi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin da yake bayanin falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace haddathana Sulaiman bin Harb Sulaiman dan Harbi ya ba mu labari haddathana Sa'id bin Sabit Sa'id bin Sabit ya ba mu labari Al-Layth bin Ka'b Al-Layth daga Layth an Ka'b daga Ka'b an Abi Huraira daga Abu Huraira ta kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يتي صلوا علي كيمن صلاتي فإن صلاتكم علي domin salatin ko a gare ni zakatun lakum tsarki ne gare ku kala yace wa sallallahu alaihi wasila kuma ku roka mana Allah matsayi mana ku roka mana Allah ƙarin matsayi shine alwasila wadda kullum muke roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kiran sallah ko domin wannan wasila dan wani matsayi ne manzo Allah ya ce babu wanda ya dace da shi sai bawan Allah nagari manzo Allah ya ce kuma yana fatan in zaman toni ne qala yace fa imma haddathana wa imma sa'alna ko dai shi ya gaya mamu ko kuma tambaya muka yi ƙala ya ce alwasilatu ala darajatin fil janna wato daraja ce mafi ƙololuwa cikin aljanna ƙarshen matsayi ne cikin aljanna la yanaluha illa rajulun babu wanda yake samun ta sai mutumin da yake ya amsa sunan mutum wa arju an akuna ana zalikar rajula kuma ina fatan in zamanto ni ne wannan mutumin wanda Allah shi ne amma kuma da haka na annabi sallallahu saboda tawazu amma kai ne kaje cikin mushannin ka wani ya gaya ma ka ci jarabawa kai ne ma primi to bai kamata ka zo kai ta wadi ba in yaji kana wadi yana yasa goge sunan ka ma amira ka baya kai shiru duk daɗin dumurnan da kake yi kai shiru kai ne na farin kai ne na warko kai ne gaban kowa kai ba ka da matsala cikin jaraba ka sai kai shiru sai ka bari ha a bayyana don an bayyana sai ka ce dama na sani kyale kuna ne to irin shi da manzala sallallahu alaihi sallama Allah ya sanar da shi shine amma manzala yana koyar da mu cewa mu bar alfari da fariya da ɗaukaka da girma mu zamanto masu kankantar da kai حدثنا محمد بن ابي بكر محمد ابو بكر امام الاباري حدثنا معتمر معتمر امام الاباري الليث دغليث فذكره سيف ريشي باسناده ولفظه لاسناد شي da kuma wannan lafazin da muka karanta وروى ابن ابي شيبه ابن ابي شيبه ما يروي في مسنده a cikin musnad nashi وقال اسماعيل ايضا كما اسماعيل يا قال cewa حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي محمد أبو بكر المقدمي يقام الأباري حدثنا عمرو بن هارون يجي عمرو بن هارون يقام الأباري عن موسى دقى موسى ابن عبيدة دقى عبيدة عن محمد ابن ثابت دقى محمد بن ثابت عن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله وإن صلاتي كأنبا الله وإن صلاتي كمن زنن الله فإن الله دوما لا بعثهم كما بعثني الله يا أيكون سبا كما يند يا أيكوني صلوات الله وسلامه عليهم Tsira Allah da abinci Allah ya ƙara tabbata a gare su. Waɗannan hadisan guda biyu dukansu masu rauni ne. Qultu na ce, Sa'id bin Zaid, Sa'id dan Zaid, huwa aku azadin nan, huwa aku Hammad bin Zaid shine dan uwa Hammad dan Zaid. Wa'afahu Yahya bin Sa'id jiddan. Yahya dan Sa'id shi ya yauna shi sosai ba ya ce mai rauni ne. Wa qala Sa'idiyu sai da ya ce yudha'ifu na hadithahu malaman hadisi suna launana hadisin shi walaysa bi hujja ba hujja bane wa qala an-nasai imam an-nasai yace laysa bil qawi ba mai karfi bane wa rawa lahu muslim amma kuma muslim ya rawaito hadisin shi wa qala al-imam ahmad imam ahmad yace fa kana hasanul qawli fihi ya ce sai kyakkyawan magana ta zamanto a cikin shi kawai ya ce laisa bihi ba'as babu laifi gare shi faɗin cewa malamin marwaita hadisi babu laifi gare shi ya bori wa qala yahya bin ma'in ya yana mai yace thiqatun amintaccen mutum ne wa qala al-bukhari bukhari yace thiqatun amintacce ne wa amr ibn harun amr dan harun wa musa bin ubaida da musa dan ubaida ومحمد بن ثابت ده محمد بن ثابت وإن لم يكونوا بحجة كودا بس كسن سنة ده حجة با ما أنا بس كسن أنا كربس با والحديث له شواهد وحديث هنا ده حديث أنا سكي مش الشيدة ومثله كما إلهم أن حديث يصلح للاستشهاد يا داتي لأينه wato yin karfi da hadisan da suka mai shaida wallahu ta'ala alam wannan dai malam ya tsara littafin shi ne akan hadisan da suka zo sai ya tattauna su da masu rauni da ingantattu duk sai ya gaya maka dalilin da da ya sa aka karbe su da dalilin da ya sa ba a karbi waɗanda suke da rauni ba wallahu ta'ala alam wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana a ƙara hakuri wanda ba su da littafi wa littafin ne bai zo yana bisa hanya insha Allah za a same shi tunda ba nan suke ba sai an kawo buga su za a yi ba irin waɗannan za a samu ba buga su za a yi sai an buga su cikin dan cikin najeriya sai an buga su a so da su a haka ke nan dole sai an jira aiki ne mutum za a yi da kai shi allah ya samu dace yake ce wannan mana assalamu alaikum yawan salatu da ya yi sauran shahara ne ko to ba ka gani wani yasa ake yawaita salatul ibrahimiyya ya yi sauran yawa ne ko aka gani ya yi sauran shahara ne a tun da mai muke karanta tun da muka fara karatu mai muke karanta shi ne salata annaba ba hana kai manzo Allah salati kana so sai kai kuma Allah zai karba na'am to Allah Allah ya sa albarka Allah ya sa ya dace Allah ya sa mu dace gaba da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ba mana karshen walalu gaba daya albarkacin karatu wannan littafi da muke Allah ta'ala ya yi mana duk matsalolin mu gaba daya Allah ka mana karshen su gaba daya Allah ta'ala ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da talauci da yunwa Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu aiki mai albarka ba mu kasuwa mai albarka ba mu rayuwa mai albarka ba mu ilimi mai albarka ba mu aiki mai albarka marasa lafiya mu ka ba su lafiya lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah walalan da muke fama da su ta ko ina ya Allah ka san su ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah babu abin da ya gagare ka ya Allah Allah ka taimake mu akan makiyan mu ya Allah Allah ka taimake mu akan makiyan mu ya Allah Allah ka dora mu akan makiyan mu ya Allah Allah ka kaskantar da makiyan mu ya Allah Allah ka kaskantar da su ya Allah duk inda suke ya Allah Allah ka wulakanta su ya Allah Allah ka dalkake su ya Allah Allah ka murje su ya Allah Allah ka kawo karshen makircin su da kaidin su da sharrin su ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين